بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya haɗa ma wannan guri don ci gaba da karatun mu na alwaji ke cikin sunna wal kitabi aziz um za ku ga mutan yi jinkiri ba mu fara karatun da wuri ba ko shakka babu ina cikin makaranta sai na ɗan ji motsi da ana sallah a waje sai injiniya ke ce mun ga su malam abu mutsalli sai yake ce mun mutsalli gusau yake ce mun kwatantar cewa ga haddace dakka na biyu ke sai na kasa gane ina ya dosa an na fita muka gaisa ban ga fuskar profesa ba profesa mansur isa yalwa Allah ya sani yana ya sani yana cikin mutanen da uhibbuhum fillah to sai ina bibiyar su sosai da sosai a cikin karatukan sa um muna yawan magana da wani gwani kun san gwani Aminu Bala namu so saboda haka Allah madaukakin sarki haka yake ikon sa ya kawo mana shi kun ga wato har inda muke shi za na je ne ta magiya cewa a daure a sa mana albarka a majalisin da muke wato karambani a ciki ko shakka babu kamar yadda na gaya muku yana cikin malaman makaligan madina wanda suka fita daga madina sannan kuma yanzu lantara ne a biyu ke so naga gaskiya ba da karsashi kwata-kwata tun daga zuwansu ba da wani karsashi ne yawa na cewa a yi karatun nan gaba ɗaya chemical energy ya ji ƙwarai da gaske nake na ta magiya to malam ya duba shi kansa yanayin da na shiga na cewa zai zo ya amsa abin da ya kawo su motar ce ta lalace Allah ya kawo mana su har inda ma aka buje su to ai kai ba sai na yi yaran ko mala abin tan dan kai yaran ko wata li yake amma shi malam mu da yan da yan boti da Kano ai ana dan rarru da abubuwa su kuma wata li suke ba munafiki muke yi ba saboda haka na ga babu makawa nemi albarma gurin malaman mu dan wato doba albarkaci dan ba ni da iko ne ba gaskiya da ta zan ai mana karatu amma na san da wahala hakan ta yi to zan yi ka abun magana zuwa ga babban malamin mu professor Mansur Isa Yalwa dan ya tunatar da mu a wannan majalisi ne albarka asali wannan gurin malam makaranta ce ta Islamiyya wanda muna da ajujuwa a ciki kuma wannan majalisi ne da wato muke ta karambani a gurin Allah ya taimake mu da iyaye da matasa ana da wato faɗita shi tare muna buƙatar faɗakarwar ku da kuma jan hankali irin za ku Allah ya sani dai wasu daga cikin malaman namu su ba ma rabo da su kamar da Tawuta da Ismail ko da yaushe muke da kishirwa domin wato ya riga ya san majalisin sosai da sauran malaman mu Professor Ahmad Murtala kusan duk lokacin da muke da cikin ruwan su ba mu da matsala amma dai tunda Allah ya kawo mana kai yanzu za mu sa sarka mu makale da ba zan biyo mala abu matsalin ba sarkar da ni za a makala ta sosai da sosai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara maka ƙarfin gwiwa ya agaza ba sai abubuwan da aka sa a gaba ba da zan yi malam Ma'adun Suleiman Kali sai da cikin malamai na ya ba mu wata wani wata formula ba zan gaya muku waye malam ba sai baya ne yawa da wannan tarbiyyar da wala mu'azzam ya koyar da muke saboda haka idan baya nan sai muku bayanin malam Allah maka mutum sarki ya aga za mu samu ya ce wace shi cikin al'amar malam bilna
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على محمد محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin farin ciki da yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki muke isar da sakon gaisuwa daga zuciyata da harshe na zuwa gare ku sako na ƙauna sako na jinjinawa da wannan majalisi ne albarka kuma a jigire mafi albarka أحب البلاد إلى الله مساجدها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر بهم الله في من عنده وأتي أنفقوا أشكي مثلاتي إن ونم ومركزين إلمي مثلا أشي منكم أدعى إلمي لما لمي zauna suna mudaraka kan abubuwa na addini suna tsara wa juna sani ana tsara fahimtar addini babu wani abin da za ka yi da yake wannan alkhairi ka zauna inda yake ko ina alkhairi kana yin abin da yake komi alkhairi kuma kana faɗin abin da yake komi dace ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين sannan kuma ka zama cikin layin waɗanda Allah ya ce a zama cikin layin su su ne waɗanda suke koyo kuma suke koyarwa walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun ni yake ciki yayin da wata kaddara ita take sababin wata sai ga Sheikh Yusuf ya kallara idonsa ya gan mu da kuma jawo mu kan mu zo wannan wuri ne albarka kuma mu samu abin da kuke ɗaukana na albarka. Hakika zaman ku a nan shi ne mafi alheri sama da duk wani abin da waɗansu suke yi a waje in ba irin wannan ɗin suke yi. Wannan rayuwar samu rayuwa ce da Allah ce laƙar khalaqnal insana fi kabad kana cikin struggle kana cikin hayaniya ne kana cikin ɗawainiya wani ma ba ɗawainiya yake da kuskaniya yake ko kana wannan ne ko kuma kana wancan ba yadda za a yi a ce ba ka nan kuma ba ka wani ne dole ko dai kana nan ko ko kana wani ne to ya zama ka alkhairi ka zama kana nan saboda idan ma ba ka nan wani abun daban kake yi sauran mutane sun shagaltar da kansu a yanzu haka akan abubuwa da yawa inda sa yakum na shatta kowa da irin nasa aiki wa fa'ilun khairan wa fa'ilun sharra wani yana alheri wani yana sharri kuma kowa za a masa hisabi da kodon abin da yi in kana wuri irin wannan wuri ne mai albarkar da zama a wurin kadai zai sa ka samu ladar da ko da ba ka yin abin da waɗanda ke wurin suke yi za ka samu albarka irin tasu duk waɗanda suka zauna suna karatu da mudaraka ta addini to fa haula'i qaumun la yashqa jalisu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah yakan sa a rubuta lada wa waɗanda suka zauna a hilafin zikr shilakul zikir ma'anarsa shine shilakul ilmi wurare da ake harka ta ilimi ana karanta addini ana karantarwa sai Allah ya ce a je a rubuto su a cikin waɗanda ya gane su cikin rahama sai a ce ai ga wani a gebe shi baya cikin shi ba abin da abin da ya dame su daban abin da ya amma yana gebe yana ne sai Allah ya ce a rubuta gaba daya shi in rahamarsa ta zo a wurin waɗanda ake bayarwa ka zo za a raba a ko da ba abin da ya kawo ka ba ke to ballantana kuma wanda abin da ya kawo shi ke za ku gaskiya ina karfafa muku gwiwa ga wannan alkhairin na na ji daɗin ƙwarai da gaske da jajircewa irin taku malam tun da muka zo za mu yi sallah muka ga an fara harhaɗa kayayyaki na karatu wanda ke nuna alamar karatun ba wa mutanen nan kaɗai ake yi ba tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake cin gajiyar albarkatun Allah na wannan zamani ta yadda wannan wasa'il ijtima'iyya da muke da su suke iya waka abun alkhairi ko kana ɗakin ka zaka gani yanzu abin da kuke yi a nan ana live streaming wani bai zo nan ba amma alkhairin ya zo masa ba ba wanda ya tsammani za a samu wannan sai an ɗauka an kai tashar talabijin kafin mutum ya samu sai ne talabijin ɗin amma yanzu kowa zai iya gani ko yana kan hanya ina ƙarfafa muku gwiwa a kan wannan kuma gaskiya da ganin majalisi idan na sunna ne a fili yake an kawo littafin da ke da alaƙa da fiqhu sunna littafin da ke da alaƙa da fahimtar fiqhu a bisa doron ayoyin alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na alwaji yana ɗaya daga cikin littattafai da Allah ya musu albarka duk da cewa littafi ne wanda wato ba na mutanen baya ba sannan littafi ne wanda ba a jingina shi ga wata nasaba sakamanniya ba amma Allah ya ba shi karkuwa an yi littattafai da yawa a baya waɗanda ba samu sun sami kamar na littafi na alwaji saboda sauƙin salonsa na karantarwa saboda ‘yan zamani ne suka rubuta kuma suka rubuta shi a kan salo irin na fikihun da ake istin batun sa kai tsaye daga ayoyi da hadisi ba batun masabarwa ne ta ce kaza masabarwa ne ta ce kaza irin wannan littafi yana da sauƙi kwarai da gaske wa ɗalibin ilimi musamman kuma masu koyon karatu na mabda'iyya da kuma ɗalibin ilimi da yake so ya haddace nusus shine da abu kaza hukuncin ka kaza ne ga aya kai abu kaza hukuncin ka kaza ne ga hadisi kai ke zai sa kai a matsayin ka na ɗalibin ilimi za ka yi zabtin ayoyi da hadisai da yawa da suke magana ya fi sauƙin kawo maka wato kusanto maka da adilla na fikihu sama da kai karatu a fiqhul muqarrar ko kuma kai karatu a fiqhul musharrar fiqhu kala uku akwai al-fiqhul mujarrad shine fiqhun da zaka karanta a masaba guda wanda galibin tarbiyar mu ta kasar Hausa da kuma tarbiya da aka saba da ita tun a da galibi ta fi karfi a irin wannan shine ta fara renon ɗalibi da karantar da shi fiqhul masaba guda kamar da a nan ƙasar Hausa ko ƙasar ko ƙasashen mu na West Africa muka saba da karatun fiqh da za a fara daga lahallari aje Ishmawi aje Iziya a ta tafiya duk wannan ana ce mata al-fiqh mujarrad saboda fiqh ne na mazhabar Malikiya kadai idan ka je ƙasashen da suke yin mazhabar Hanabila su kuma sai su yi su fara su ma daga mabadi ɗin su na farko a haura sama haka kasashen shafi'iyya haka na hanafiya wannan salon shi kuma na fiqh sunna shine kashi na biyu a kashi na biyu shine al-fiqh al-muqara al-fiqh al-muqara shine cikin da yake kololuwa a wajen yadda ake gwara kai tsakanin wanda ya karanta al-fiqh al-mujarrad na malikiyya da abin da yake rubuta a cikin alfikin mujarrad na shafi'iyya da na hanafiya da na hanabila da ma na zahiriya da ma na mazhabobin da su ba su shahara ba sai a zo a taro su gaba ɗaya sai a rinka jin dalilansu ana iya samun salon fiqh sunna na wannan a ƙarƙashin alfiƙar mujarrad sai a ce a malikiya idan kana tsaye kana sallah za ka rinka kallon alƙibla ba za ka kalli ƙasa ba ana fahimta sai a ce wa dalilu ala zalika dalili akan haka qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fuskantar da fuskarka a saitin ɗakin Allah mai alfarma kaga a sallah kenan ka kalli nan mazhabar shafi'iyya da hanabila su ce a'a kar ka kalli gabanka ka kalli ƙasa wa dalilu ala zalika dalili akan haka qauluhu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba basaraka mawdi'a sujudika ka kafa ganinka a wurin gurbin da za ka yi sujada wannan ya faɗi dalili wannan shine fiqhu sunna a faɗi aya ko a faɗi hadisi wanda ba faɗi dalili a fi'ul mujarrad ɗinka kuna fahimta to sai kuma a ɗauko wancan na malikiya a ɗauko wannan na hanabila da shafi'iya sai a gwara sai a ce wanda ya kawo aya wanda ya kawo hadisi wanne ne za a bari kuna fahimta sai ce ba wanda za bari duka za a sai a ce to zai iya a lokaci ɗaya ka kalli ƙasa kuma ka kalli nan sai wani ya ce a a ba zai yiwu ba dole sai an yi sarki shi to za a yi ai sarki shi sai wani ya ce shi a ganin sa ayar ya kamata a ɗauka inda ita aya kowace take ko ta ina ta fito tsakiyu subuci ce sai dai tana iya zama zanniyu dilala hadisi kuma ana iya samun zanniyu subut kuma zanniyu dilala Zaka wannan shubuhar ta cewa ta yi zama zanniyu subutu ne, mu bar hadisin da ɗauki aya, sai tsaya a malikiya ka ino sallah sai kyam. Kuna bayan? Shi kuma wani sai ce a'a ni a nazari na duk da cewa hadisi ana iya samun zanniyu subut amma wannan da muke magana a kai in particular ba zanniyu subut bane qatiyu subut ne ya tabbata ayar ma qatiyu subut qatiyatu subut da za mu haɗa su sai a ce a'a sai a dubi wato a koma cikin usulul fiqh sai a ga shin akwai ta'arudi tsakanin am da khas babu ta'arudi tsakanin am da khas wannan ayar tana magana ne akan batun idan za ka yi sallah waje haka ba yana nufin fuskar ka ba yana nufin ikkija haka ba fuskar ka wannan ba fawalli ittijahaka shatr al-masjid al-haram shi yasa koda za ka yi sallah a kwance ne ko za ka yi za a ce a fuskantar da kai karin a fuskantar ta bangaren al-qibla za ka magana ta ita ce ka kalli jihat al-qibla shine wajhu ba yana nufin wajhu na wannan fuskar ba ana fahimta wannan kaga ya zama azu akan maganar fuskantar al-qibla har a gabar ka kuma yanzu sai annabi suka yace ba basaraka bai ce ba waje haka ba kaga wannan fa wannan waje haka ya dauki fuskantar ka saboda saboda kullu ma yuwajihu ghayruka minka fa huwa wajhuka duk abin da wani da yake kallo zai gani sunansa waje ko da ba nan fuskar ba ai duk gabar duk gaban ka wajehin ka ne to haka ka sa wajehin ka na ta gaba ya rinka kallon alƙibla to haka alƙibla in an ce ina kika gani ba idon ka kawai ka gani ba ka ta dukkan ka ne shine ba nan wajehin shi kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ba abasa raka idonka shi zaka sunta shi kenan sai kai waje haka yana kallon gaba duka gangan jikinka kus idonka kuma ba sai kai haka shi kenan sai zama ka cika ayar da hadisi wannan shine fiqhul buqara ana fahimta ko amma irin wannan na alwaji yana ɗaya daga cikin littattafai waɗanda su sun ɗauki wani salo ne na fiqhu sunna amma ba muqaran ba fiqhu sunna din ita kuma ita ma mujarrada shine wanda ba ruwanka da abin da wani yace ni a gani na wani ne yake yin jaye tsakanin wanda yace a kalli gabas da wanda yace a kalli ƙasa ni a wuri na wanda yace a kalli ƙasa yafi dacewa Daka in na zo kawai ba zan kawo ayar da da wancan ya ce ba, hadisin nan da ya dace kawai shi zan kawo. Wannan shine shine mai fiqhu sunna mujarrada. To irin wannan littafin yana ɗaya daga cikin da yake sauwaka maka gane fiqhu ta yanda ina zuwa in na tambaye ka me dalili akan in ana sallah a kalli ƙasa kawai sai ka wannan hadisi. Ba ruwanka da cewa waɗansu sun ce wannan sai ka je dogon karatu shine zaka gano wancan. An gane wannan ko? da shi yasa wannan littafin yana da daɗi akwai waɗanda kuma suke ɗaukan fuskar fiqhu sunna din kuma ita ma kuma ta zama muqarana shine wanda zai hada ya ce duka ya karɓo kamar zuma malam Muhammad al-Amin Shamsiti ya ce ni ina nan a malikiya ta ba zan fita ba amma da yake dalilin shafi'iya da na hanabila da suka kawo ya ja hankali na na aiki da wannan hadisi sai ce da hadisin da ayar duka tare zan yi aiki da su shi ne nake zo in tambaye ku ko za ka iya gwadawa ya ce a malikiya an ce ka kalli fuskarka da gabar ka haka ya ce a fuska suka ce to haka haka za ka yi da kanka kyam teki ya ce amma idon ka kuma annabi su kalama ya ce ka ɗauke sai ka haka ba zai ba ko za ku iya gwada haka to wannan yana ɗaya daga cikin amfanin karatu suka irin wannan yanzu in ka zo ko hadisi ɗaya ka ji ka riƙe ka fi lada fa idan ka zo ibada sama da wanda ya yi aiki ya ji annabi ta sana ce sallu kamara aiki ne usalli wanda ya ga wa awam akwai bambanci tsakanin sallu kamara aiki muni usalli da sallu kama ta'allamtum minni kaifa usalli wanda ya koya ya san yadda ake yin sallah da wanda ya gani ana yi ai akwai bambanci haka idan ka zo yin ruku'u sai zama daidai lokacin da zaka yi ruku'u sai ka tuna Allah ce warka umma ar-rashidin ya alladina amanu sujudu ya alladina amanu ka'u sai ka yi da wannan kana tuno wancan kana da bambanci da wanda ya yi don ya ga ana yin haka shi ma yayi tayi amma kai kana yin naka akan ilimi ne to naka ya fi lada shi ta in ka zo irin nan ko baka haddace hadisin ba sai ka ji an ce abin da yasa ake ruku'u shine Allah ne ya ce kaza sai ka rike wannan in ko da a yaran ka ka rike to shine amfanin zuwa kana sannan kuma asali shine ka fara ilimi abin da ake nufi da ilimi musamman kuma ilimi na fiqh shine ma'rifatul ahkami bi adillatiha ka san hukunci tare da dalilinsa idan ba idan ka san hukunci cewa yin ruku'u farilla ne a sallah yin sujada farilla ne amma me yasa me dalili baka sani ba to nan baka yi ilimi a fiqh ba ana fahimta ilimi a fiqh shine